بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta laraba a yau muna goma sha takwas ga watan rabi'ul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da goma ga watan tara shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na bakwai a cikin karatunmu na littafin aqidatut tauhid wallafan babban malami fadilatu sheikh Salih bin Fauzan bin bin Fauzan bin Abdullahi Fauzan Allah madaukakin sarki mishi rahama a wannan majalisi mai albarka a nan Masjidul Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dake nan unguwar Lauda Quarters a nan cikin garin Bauchi darasin mu na satin da ya wuce mun tsaya ƙarshen a babi na farko wadda malam yi mana bayani akan hanyoyin da za a bi domin kaucewa wa mummunan aƙida. a yau insha Allah ta'ala za mu tashi farkon albabu thani wanda wannan babin malam ya ce albabu thani fi bayani ma'anar tauhidi wa anwa'ihi wannan babi na biyu zai mana bayani dangane da menene ma'anar tauhidi sannan tauhidi ya kasu gida nawa nau'ukan tauhidi da karkasuwan tauhidi da kuma wato fa'idojinsa malam yake cewa at-tauhidu huwa i'tiqadu tafarrudillahi bil khalqi wat tadbir tauhidi shine mutun ya kudulce a zuciyansa cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne ya kadaita da halitta da kuma jujjuya lamuran halittan yadda ya ga dama Allah shi kadai ne mai halitta shi ke halittar sammai kishi ne ya halicci sammai ya halicci kasai ya halicci abin da ke tsakaninsu na dabbobi mutane da dukkanin sauran abin da mutum ke gani a bayan ƙasa da wadda ya san su da wadda bai san su ba halittun sama da ƙasa da gudanar da rayuwarsu yadda ya ga dama ya rayar da wannan ya kashe wannan ya azurta wannan ya talauta wannan ya daga wannan ya saukar da wannan ya ba ma wannan ya hana wannan ya samu wannan rashin lafiya ya warkar da wannan duka aikin Allah ne tabaraka wata'ala mutum ya gamsu ya yadda cewa wannan aikin Allah ne shi ke jujjuya dare da wuni dare ya zo wuni ya tafi rana ta zo ta wuce wata ya zo ya wuce taurari su zo su wuce duka waɗannan aikin Allah ne Allah shi ya halice su kuma shi ke jujjuya su yadda ya ga dama to wannan shine na farko shine za mu ji ma'anansa insha Allah ta'ala shine tauhidul rububiyya shine kadaita Allah da ayyukansa shi kadai sannan wa ikhlasul ibadati lahu da kadaita wato tsantsanta bauta mu Allah shi kadai wa tarku ibadati ma siwa da barin bautan duk wani abin da ba Allah ba wannan shine bangaren tauhidi na biyu shine tauhidin rububiyya shine wato tsantsanta bauta ga Allah shi kadai da nisantar bautan duk wani abu wanda ba Allah ba wannan tauhidin uluhiyya din shine abin da ya hada rigima tsakanin annabawa da al'ummarsu tun daga kan zamanin annabi nuhu alaihi salatu wassalam har zuwa kan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan ya ce wa ithbatu malahu min asma'il husna da kuma tabbatar ma da Allah da abin da yake da shi na sunaye kyawawa wa sifatil ulya da siffofi mafiya ɗaukaka wa tanzihuhu anin naqsi wal aib da kuma tsarkake Allah da tsaftace shi daga dukkanin wata naƙasa ko aibu fa huwa bi hadha ta'rifi yashmalu anwa' at-tauhid ath-thalatha malam yace in mun dauki wannan ta'arifin to ya kunshi dukkanin nau'ukan tauhidi guda uku tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya da kuma tauhidul asma'i was sifat wa bayanu haka tali bayanin wannan karkasuwan tauhidin gashi kamar haka yadda tauhidi ya kasu a zuwa gida uku tauhidul rububiyya da kuma tauhidul uluhiyya da kuma tauhidul asma'i was sifati malam yace ya kasu zuwa ga bayanin su kamar haka abu na farko shine tauhidul rububiyya tauhidul rububiyya ya ce wa ya tagammanul fusular taliya wannan ɓangare na tauhidin rububiya ya ƙunshi fasali-fasali kamar haka alfasulul awwal fasalin farko shine fi bayani ma'ana tauhidin rububiya wa fitriyatihi wa iqraril na bihi bayani dangane da menene ma'anan tauhidin rububiya da kuma ishara zuwa ga cewa tauhidin rububiyya shine asalin tsarin da Allah maɗaukakin sarki ya halicci mutum akai wato ɗan adam ma hankali ya yarda da shi ba wani hankalin da yake musu ko jayayya dangane tauhidin rububiyya da kuma bayani akan cewa hatta mushrikai ma sun tabbatar sun yarda sun gamsu da tauhidin rububiyya ba sa jayayya akai ba sa musu akai alfaslu thani abu na biyu fasali na biyu fi bayani mafhumi kalimatin rabbi fil qur'ani was sunna bayani akan menene ma'anan kaliman ar-rabbu kalma na ubangiji ko mahalici a cikin alqur'ani da sunna wa tasawwuratil umami dallati fi babir rububiyyati war raddi alaiha da kuma wato bayani akan karkasuwan ko kuma nau'uka na al'ummomin da suka ɓace dangane da wato tauhidin rububiya da kuma maida musu maltani alfaslu thalith fasali na uku shine fi bayani khudu'il kauni fil inqiyadi wa ta'ati lillah bayani akan yadda duniya halittar duniya gaba ɗaya ta kankan da kai da kuma wato take yi ma Allah subhanahu wata'ala biyayya alkaun ayatullahi alkauniyya halittun Allah waɗanda suke kamar duniyar da kanta rana da wata dare da wuni yadda suke kankan da kai ga Allah subhanahu ta'ala suke bin umarnin Allah irin yadda Allah ya umarce su alfaslur rabi' bayani fasali na hudu shine fi bayani manhajil qur'ani fi ithbati tauhidi wahdaniyati llahi fil khalqi wal rizqi wa ghairi dhalik bayani akan manhajin da alqur'ani yake bi tsarin da alkur'ani mai girma ya zo da shi wajen tabbatar da bayani akan wato kadaitar Allah subhanahu wata'ala wajen tauhidi na halitta da azultawa da kuma wasu abubuwan da suke da alaka da wannan babi na tauhidin rububiyya za mu ji bayani akan yaya tsarin alkur'ani yaya alkur'ani yake bi wani manhaji alkur'ani yake bi wajen tabbatar da wannan aƙida ɗin. الفصل الخامس فصل نبي يرشيني في بيان استلزام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية بياني أكن جيوة توحيد الربوبية yana wajabta ma mutum ya yarda da tauhidin uluhiyya ma'ana in har ka da tauhidin rububiyya ka yadda Allah shi ke halittawa shi ke azultawa shi ke rayarwa shi ke kashewa wannan ka yadda Allah ne yake yi eh to wajibi ne akan ka kuma min babi aula ka yadda cewa Allah shi kadai cancanta a bauta masa shi kadai cancanta a roke shi shi kadai cancanta a yi masa duk wani nau'i na ibada dan in har ka yadda shi kadai ya halicce ka ba tare da shawarin wani ba to bai kamata kai kuma ka hada shi da wani wajen bauta ba muna ganewa ku to yanzu malam zai mana bayani akan wannan fasalin filla-filla sai ce alfasulul awwal fasalin farko fi bayani ma'ana tauhidin rububiyyati wa iqraril mushrikin bihi bayani akan ma'anan tauhidin rububiyya da kuma bayani akan yadda mushrikai su karan kansu suka yadda suka gamsu da tauhidin rububiyya shi tauhidin rububiyya babu wata al'umma wadda ta yi jayayya a kai kowace al'umma ta yadda da wannan ta yadda cewa allah maɗaukakin sarki shine kaɗai wadda yake mai halitta shine kaɗai wadda yake mai azultawa shine kaɗai wadda yake mai kashewa shine yake juya duniya irin yadda ya so irin yadda ya ga dama subhanahu wata'ala babu wata al'umma da ta yi jayayya akan wannan dukkanin al'ummomin duniya sun sallama sun yadda sun gamsu cewa wannan aikin Allah ne tabaraka wa ta'ala babu wani wanda ya musu babu wani wanda ya jayayya to malam sai yace at-tauhid bi ma'anahu al-am tauhidi da ma'anansa gamammen ma'ana in ka dunkule tauhidi gaba daya ba tare da kace tauhidin rububiyya ko uluhiyya ko asma'i wa sifat ba kowanne yana da ta'arifin sa amma tauhidi gaba daya ma'anansa shine i'tiqadu tafarrudillahi ta'ala bin rububiyya shine yadda gamsuwa da cewa Allah shine kadai ya kadaita da halitta da kuma jujjuya al'amuran halittar shine rububiyya wa ikhlasul ibadati lahu da kuma tsantsanta da kadaita bauta ga Allah shi kadai tauhidul uluhiyya kenan wa ithbatu ma lahu min al-asma'i was sifat da kuma tabbatar ma da Allah abin da yake da shi na sunaye da kuma sifofi wannan shine tauhidul asma'i was sifat fa huwa thalathatu anwa'in malan yace anan zamu fahimci cewa tauhidi ya kasu gida uku tauhidi ya kasu zuwa kashi uku na farko shine tauhidul rububiyya shine wanda muke kai a yanzu insha Allah tauhidul rububiyya وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات ما لن يتي كل نوع وكل نوع له معنى لا بد من بيانه كون نوعي daga cikin nau'ukan wannan tauhidi na tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya da tauhidul asma'i was sifat kowane bangare yana da ma'ana wanda wajibi ne dole dole ne yana buƙatar ayi bayanin sa filla filla domin a fahimce shi a bisa irin yadda yake don haka a wannan shine karkasuwan yadda tauhidi ya kasu zuwa gida uku tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya da kuma tauhidul asma'i was sifati kowanne kuma akwai ta'arifin da ya dace da shi wanda wajibi ne a san shi kuma wajibi ne a wato ainihin yi aiki da shi kuma a fahimce shi a bisa yadda Allah subhanahu wata'ala yake so mu fahimce shi a matsayinmu na bayinsa sannan shi kuma a matsayinsa na ubangijinmu mahalicinmu subhanahu ta'ala wanda shi ne yake da cancantar mu bauta masa kuma mu kaɗaita shi da bauta ba tare da mun yi mishi tarayya da wani a wajen bautansa ba to malam sai ce a sai malam yake cewa wannan tauhidin da za mu ji su wanda suka kasu zuwa gida uku sai ce dole ne kowa ya san ma'anansu ɗaya bayan ɗaya liyata haddada alfarku bai na hadihil anwa saboda mutum ya iya bambance tsakanin waɗannan nau'ukan tauhidi guda uku ya gane wannan shine tauhidul uluhiyya ya gane wannan shine tauhidul rububiyya ya gane wannan shine tauhidul asma'i was sifat fa tauhidul rububiyyati malan yake cewa tauhidul rububiyya huwa ifradullahi ta'ala bi af'alihi shine ka kadaita Allah da ayyukan da shi Allah din yake yi bi an yu'taqada annahu wahdahu al-khaliqu li jami'il makhluqat shine ka yadda ka gamsu cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai shi ne mahalicin dukkanin wani abin halitta duk wani samammen abu gaba ɗaya Allah shi ne mahalicinsa Allahu khaliqu kulli shay Allah shi ke halittar dukkan komai Allah shi ne ya halicci dukkan komai babu wani abin halitta face Allah ne mahalicinsa ka gamsu da wannan ka yadda da wannan cewa ba wanda ya halicci wani ko ya halicci wani abu mai rai ko ya yi da tarayya da Allah wajen halittar wani abu sannan na biyu ya ce wa annahu raziku li jami'i dawabi wal adamiyina wa ghairihim Allah shine wanda yake azalta dukkanin dabbobi duk wata dabba in an ce adabatu a larabci shine dukkanin abin da yake kai komo a bayan ƙasa daga ciki akwai ɗan adam a ciki eh a yaren ƙur'ani ɗan adam ma yana cikin simfin dabbobi illa iyaka tunda fassarar da aka saba har ƙur'ani ma wani lokacin yakan bambance to sai a bambance eh kamar da Allah yake cewa alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi والشمس والقمر والنجوم والجبال يتي والشجر ويتي والدواب سيتي وكثير من الناس kaga Allah yace waddawabu hadda dukkan dabbobi ma amma sai yace wa kathirun minan nas akwai kuma da yawa daga cikin mutane kaga Allah ya bambance amma wani wajen sai ya jefa dan adam a cikin siffin dabbobi gaba daya inda Allah yake cewa wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma Allah shine ya halicci kowace dabba daga ƙasa daga ruwa sai ce faminhum man yamshi ala batnihi daga cikin dabbobin da Allah ya halitta daga ruwa akwai wanda yake tafiya akan cikin sa akwai dabban da take tafiya da jaji ciki faminhum man yamshi ala rijlain akwai mai tafiya akan kafafuwa biyu kamar me kamar mutum dan adam yana ciki faminhum man yamshi ala arba akwai dabban da kuma take tafiya akan kafafuwa guda hudu kaga anan sai Allah ya shigar da dan adam a cikin sinfin dabbobi gaba daya to Allah shine yake azulta duk wata halitta da take kai komo a bayan kasa Allah shine mai azulta ta wal adamiyina da yan adam baki daya wa ghairihim da makamantansu Allah yana cewa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha babu wata dabba mai kai komo a bayan kasa face arzikinta yana hannun Allah ne arzikinta yana wajen Allah Allah shi ke azulta ta kuma idan ka kalli rayuwa ka fahimce ta ka gane rayuwa yadda ya dace za ka gane tabbas babu wanda yake azultawa in ba Allah ba ba mai azultawa in ba Allah ba domin idan kana ganin kai ɗan adam ne kana kai komo kana sa'ayi kana zuwa kasuwa ka je ka nemo abinci kana ganin kai komanka da zuwa kasuwanka shi ke baka abinci to ka kwatanta ina kuma da dabba wadda ita ba ta iya zuwa kasuwa wa yake azurta ta ina dabbobin da suke jeji wa ke azurta su ina tsuntsaye ina dabbobin da suke ruwa wadda su ba sa zuwa kasuwa ba sa ma fitowa ballantana su je kasuwan wa ke kai musu abinci a cikin ruwan su ci wa ke azurta su wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha a wata ayan Allah yake cewa waka ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul alim Allah yake cewa wato dukkanin dabbobin nan dukkanin abubuwa masu rai da kake ganin su a bayan ƙasa la tahmilu rizqaha ba sa mallakan arzikin su gaba daya wa ke azulta su Allahu yarzuquha Allah shi ke azulta waɗannan dabbobin wa iyakum hadda kuma ‘yan adam Allah ke azulta ku Allah ke azulta ku babu wani wanda ya isa azulta ka in ba Allah ba duk ƙoƙarinka da duk kai komanka kai a karan kanka baka isa ka azulta kanka ba sai Allah ya azulta ka sai Allah ya azulta ka to yarda da gamsuwa da cewa babu mai azultawa in ba Allah ba wannan bangare ne na tauhidi bangare ne na aqidarka to kenan zaka fahimci in har ka yarda cewa ba mai azultawa in ba Allah ba ashe zaka gamsu kuma ka yarda cewa min babi aula kuma ba mai talautawa shi ma in ba Allah ba shine mafhumul mukhalafa din ba mai azultawa in ba Allah ba to haka nan kuma ba wanda ya isa ya talauta ka in ba Allah ba ba wanda ya talauta ka in ba Allah ba eh mai yiwuwa ka shiga kasuwa ka taba wannan bangaren abu bai yi ba ka taba wancan abu bai yi ba ka taba wancan abu bai yi ba sai ga mutum ya koma yana zaunawa yana cewa an sa masa hannu an sa maka hannu wanne hagu ko dama ina tauhidin ka yake ina tauhidin ka yake sai ga mutum kamar ya fahimci tauhidi amma da ya dan shiga wani matsala na rayuwa sai ka ji ya ce wai an sa masa hannu to ka cire mana tun da ka gano har an sa maka hannu ai sai ka cire ai ya aka yi kabar hannun yake zauna har yanzu jama'a muna ganewa ko saboda haka ka gamsu ka yadda cewa ba wanda ya isa ya talauta ka in ba Allah ba babu wannan kai koman da kake ta yi ka buga wancan kasuwan ba ta yi ba ka buga wancan ba ta yi ba ka buga wancan ba ta yi ba Allah ne bai ga dama ya azurta ka ba Allah ne bai ga dama azurta ka ba dan kuma a nuna maka cewa kokari da kai komo ba shi ke azurta mutum ba ba shi ke azurta mutum ba wanda yake azurtawa shine Allah shine Allah zafin nema da kazar-kazar da ba zama baya sa mutum ya samu abin da Allah bai bashi ba kamar yadda nawa da sanyin jiki baya hana mutum ya samu abin da Allah ya rubuta masa ka yadda da wannan ya zama wannan aƙida ce a zuciyarka cewa ba wanda ya isa maka in ba Allah ba to in ka fahimci wannan shi yasa malam yace mana mu fahimci wannan da kyau shi yasa malam yace mana in ka yarda da tauhidin rububiyya to dole ya wato lazimta maka ka yarda ka gamsu da tauhidul uluhiyya domin in ka yarda cewa ba mai azurtawa in ba Allah ba wannan tauhidin rububiyya ne ashe zaka yarda da tauhidul uluhiyya kuma na cewa ba wanda ya cancanta ka nemi arziki a wajensa in ba wa in ba Allah ba ba wanda ya cancanta ka nemi arziki a wajensa in ba Allah ba saboda ka gamsu ka yadda rububiyatan cewa ba mai bayarwa in ba Allah ba to ya kamata kuma ka gamsu uluhiyatan cewa ba wanda ya cancanta a roƙa a wajen shi in ba Allah ba domin in ka gamsu kowa baya iya bayarwa to ashe bai kamata ka roƙi kowa ba in ba Allah ba ba wanda za ka roƙa in ba Allah ba yan uwa muna fahimta ku saboda Allah shi ne ke azurtawa eh shi ne ke azurtawa duk wani wanda kake roƙonsa a matsayinsa na ɗan adam ko da kuwa a ce yana da iko da dama na ya taimake ka da wani abu to in roƙon ka ya fiye yawa to dalajanka za ta yi ƙasa daga sanda ka yi roƙo ka roƙa ka roƙa ka roƙa to wallahi darajanka za ta yi ƙasa eh shi yasa wani malami yake cewa la tasalanna bunayya adam hajatan wasalil ladhi babuhu la tughlaq idan kana da wata bukata to karka tambayi dan adam wa zaka tambaya tambayi wadda kofarsa kullun tana bude ne ana jiran me roko ya shigo ba a rufe ta kofar wa kenan kofar Allah sai ce Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu Allah fushi yake yi in baka roƙonsa in baka roƙi Allah ba sai ya fushi da kai amma wa bunayyu adama shi ko dan adam hina yus'alu yaghdab lokacin da ake roƙonsa lokacin yake fushi shi Allah in baka roƙonsa fusata shi kake fushi yake yi da kai shi ko dan adam sanda kake roƙonsa lokacin kake fusata shi lokacin ne yake jin ya tsane ka baya son ka menene dalili shine saboda kana roƙonsa kana roƙon shi ba wanda yake son bani bani cikin yan adam amma kullun Allah so yake yi kullun ka ce rab rab rab ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi me kake roƙo kana ce Allah bani kaza Allah bani kaza Allah bani kaza Allah bani kaza kar ka daina abin da zaka roki Allah kuma akai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta igiyan takalmin ɗayan ku in ta tsinke ya roki Allah ka ce Allah ka taimaka min wajen dinke igiyan takalmina eh kaga wannan ai wani abu ne da wani zai ce ha ba wannan kuma ai mene ne sai na mene ne sai na roki sai na roki Allah eh kamar mutum ne ya tashi daga nan zai tafi bakin titin can sai a ce Allah ya kiyaye sai ce a ba nisa fa waya tunaninsa tunda ba mashin zai hau ba ba mota zai hau ba ba kofar gombe zai je ba ba cikin gari zai tafi ba zai tsaya ne daga nan zuwa bakin titi ba bukatun sai an ce mai Allah ya kiyaye kaga wannan ya muna ladabi ma Allah daga nan zuwa bakin masallacin nan daga nan inda nake zaune zuwa kofar wancan kofar ta baya idan za ka tashi aka ce maka Allah ya kiyaye shi ka ce amin ya ka ce amin saboda a wato shi musulmi ana so ya dinga yawan addu'a a koyaushe saboda duk abin da kake tunani yana iya faruwa akasin shi ma kuma yana iya faruwa a lokacin da baka tunani duk abin da kake tunanin mai yiwa kaza ya faru to mai yiwa ya faru din sannan akasin shi ma kuma yana iya faruwa so mafitar ka kawai ita ce addu'a eh yanzu in ka tashi daga nan kana so ka tafi zuwa junction din gidan man shafa mai yiwa kana tsammanin ai kana tunanin zaka isa lafiya ko to yana iya yiwa ka isa lafiya din sannan kuma akasin shi kuma yana iya faruwa akasin shi na iya faruwa ka gamu da hatsari a hanya ko ka isa amma cikin bala'i ko me kake tunani zai iya faruwa kuma sun kuyen shi zai iya faruwa a koyaushe saboda haka mu yawaita addu'a da haka Allah shine yake azultawa babu wani wanda yake azultawa in ba Allah ba eh saboda haka duk wanda ya gamsu da wannan yayin imani da wannan kaga dai na farko ba zai imani da bokaye ba ba zai imani da yan duba ba ba zai ce zai je a duba masa ba ko a buga masa a bashi wani hatimi wanda zai yi domin ya samu arziki a'a ayin dai ba rashin hankali bane yake damun ka ka san dai cewa boka ba zai zauna a cikin bukka ka zo ya baka hatimin da zaka samu jari ko riban miliyan hamsin shi kuma ka ɗauki naira dubu ashirin ka bashi ba ai kasan ba zai yi ba kasan ba zai yi ba ai don ka tabbatar cewa inda yana da hatimin da zai bashi miliyan hamsin ba zai baka kai miliyan hamsin a cikin miliyan hamsin ɗin ka bashi dubu hamsin ba zai yi ba zai yi ba ba zai yi ba saboda ka inda yana da hatimin kuma hatimin na ci da wa zai fara a kan shi zai fara sannan ga iyalensa ayi amma ka ga mutum talauci ya masa katutu talauci ya masa daurin goro ya masa daurin tomtom ya rufe shi ta sama ya rufe shi ta ƙasa talauci min fawqihi wa min tahti rijlihi an yaminihi wa an shimalihi min amamihi wa min khalfihi duka talauci ne ta ko ina talauci ya kewaye shi ayi qad ahata bihi al-faqru min kulli janibihi amma kuma wai kai wai sai ka zauna wai shine wai zai baka abinda wai zaka ci wani irin lissafi ne wannan wani irin lissafi ne wannan kai yanzu kana da jarin miliyan biyar miliyan goma a hannunka kana so ka shiga kasuwa ka fara kasuwa wai sai ka tafi wajen boka ko dan duba wai kana so a baka hatimin da wannan miliyan biyar ko miliyan goma za ta rikide ta koma miliyan hamsin ko miliyan ɗari kuma a ciki wai in ta dawo miliyan ɗarin wai dubu ɗari za ka bashi ko dubu hamsin gashi nan shi yana zaune a bukka ga talauci ya kewaye shi min kulli janibihi talauci ne ai wayatihi alfaqru min kulli makani talauci min fawqihi wa min tahti rijlihi min bayni yadayhi wa min khalfihi wa an yaminihi wa an shimalihi talauci ne ya mai katutu kafarta malam talauci ya daure shi sama da ƙasa amma wai kai saboda kwakwalwanka wani noti ya kwance a kwakwalwarka wai kana tsammanin cewa wai yadda baka hatimi wai wannan hatimin zai maganin talauci wannan hatimin wai hatimin kasuwa ne shi bai san kasuwan ne bai san kuɗi ne shi ya bai tafi kasuwan ba shi ya hatimin bai masa aiki ba sai kai ina hankalin kai tafi ina hankalin kai tafi saboda haka ba wanda yake azantawa wallahi in ba Allah ba kana son kasuwa ta yi albarka eh to bi shawarwarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun da safe a karanta Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqri wa a'udhu bika min adhabil qabr Allah ka tsare ni daga talauci ka tsare ni daga kafirci ka tsare ni daga azaban kabari in ka tashi ga kasuwa ko zaka bude shago kai addu'a la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi al khairu wa huwa ala kulli shay'in qadir kamar mai ta wannan ka zama mai gaskiya a kasuwancinka ka bi shawarwarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga yadda Allah zai sa maka albarka a ciki amma ka koma wajen wani wai shi zai baka hatimin kasuwa wannan kan eh tatsuniya ce Allah ya sa mu dace yace wa annahu malikul mulki sannan kuma ka yadda cewa Allah shine mamallakin mulki ita kanta mulkin gaba daya to mallakar Allah ce Allah shi ke mallakar mulkin gaba daya والمدبر لشؤون العالم كله والمدبر لشؤون العالم كله sannan Allah shine yake juya al'amuran duniya gaba daya duniyan karankata kaf tana hannun Allah shike juya ta yadda ga dama yuwalli wa ya'zil Allah wato a yakan jibanci lamarin wanda ya ga dama ya kuma bar wanda ya ga dama ya fita sha'anin wanda ya ga dama wa yu'izzu wa yudhillu Allah shike ɗaukaka wanda ya so shike wato ainihin kaskantar da wanda ya so alqadiru ala kulli shay Allah shine wanda yake da iko a bisa dukkan komai yusarrifu al-laila wan-nahara Allah shike jujjuya dare da wuni wa yuhyi wa yumit Allah shi ke rayarwa Allah shi ke kashewa ƙulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir tulijul layla fin nahar wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab Allah ya ce ƙulillahumma ka ce ya Allah malikal mulki kai ne mamallakin mulki kai ne ka mallaki dukkanin wani mulki gaba daya tutil mulka man tasha Allah kai ke bada mulki ma wanda kaga dama wa tanzi'ul mulka mimman tasha kai ke kwace mulki daga hannun wanda kaga dama tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha Allah kai ke ɗaukaka wanda ka ga dama wato zillu man tasha Allah kai ke kaskantar da wanda ka ga daman ka kaskantar da shi biyadika alkhairu duk wani alheri yana hannunka innaka ala kulli shay'in qadir Allah kai ne mai iko bisa dukkan komai tulijul layla fin nahar Allah kai ke shigar da dare cikin wuni wa tulijul nahara fil layl Allah kai ke shigar da wuni cikin dare wa tukhrijul hayya minal mayyit Allah kai ke fidda rayayye daga matacce wa tukhrijul mayyita min alhayy Allah kai ke fidda matacce daga rayayye wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab Allah kai ke azalta wanda kaga dama ba tare da lissafi ba wannan duka sha'anin ubangiji ne duka ganin daman Allah ne saboda haka ka gamsu da wannan ka yadda da wannan wa qad Allahu subhanahu an yakuna lahu sharikun fil mulki aw mu'in Allah maɗaukakin sarki ya kore a ce akwai wani wanda ya yi tarayya da shi wajen mulki ko kuma wanda yake taimakonsa kama nafa an yakuna lahu sharikun fil khalqi wal rizqi kamar yadda Allah ya kore a ce yana da mataimaki wajen halitta da kuma azultawa qala ta'ala Allah yana cewa hadha khalqullah Allah ya ce wannan halittar Allah ne sammai da kasai nan halittar Allah ce fa'aruni ma za khalaqa alladhina min duni in kun isa ku nuna min waɗanda ba Allah ba su kuma me suka halitta me suka halitta waɗanda ba Allah ba me suka halitta وقال تعالى سنة الله هنا تشيوى أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه وانين يكوكي دشي ودي إسي أزل تاكو إن الله يريكي أرزكين سا وإيزي أزل تاكو إن الله يريكي ناشي إن الله يريكي روان سمن سا وإيسي سوكر إن الله يريكي درن سا وإيسي كاو إن الله يريكي ولن سا وإيسي كاو ba wanda ya isa Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum Allah shine wanda ya halice ku a karan farko idan kun zo duniya za ku rayu a duniya thumma razaqakum Allah shine yake azurta ku bayan kun gama cin arzikin ku gaba daya thumma yumitukum sannan sai ya kashe ku bayan kun mutu kuma thumma yuhyikum sai sake tada ku Allah ya ce hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay a cikin ababen tarayyanku da kuke ganin su din sa'annin Allah ne Allah ya ce akwai wanda ya isa yayi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ya halice ku ko ya azulta ku ko ya kashe ku ko ya rayar da ku waye isa yi wannan aikin waye isa yi ɗaya daga cikin waɗannan subhanahu wata'ala amma yushrikun Allah ya ce tsarki ya tabbata ga Allah Allah ya ɗaukaka daga abin da mushrikai suke masa tarayya da shi ba wanda ya isa ɗaya daga cikin waɗannan ayyukan duka ayyukan Allah ne kaf duka ayyukan Allah ne kama a'lana infiradahu bir rububiyyati ala jami'i khalqihi malam yace kamar yadda Allah madaukakin sarki ya shelanta kadaitakansa da rububiyya akan halittunsa baki daya faqala Allah yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin jinjina da yabo da godiya su tabbata ga Allah ubangijin talikai kaga Allah sai nuna cewa dukkanin talikai gaba daya halittansa ce Allah shine mahaliccin su waqala sannan Allah yana cewa inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa alal arshi lallai tabbas ubangijinku shine Allah wanda ya halicci sammai da ƙasai a kwana shida sannan ya daidaita akan al'arshi yughshil laylan nahara Allah shi ke kawo dare domin ya lullube wuni ya maye gurbin wuni ya tulubuhu hafifan yana mai neman sa cikin gaggawa dare gaggawan isowa yake yi kafin wuni ya kare shi yasa zaka ga kafin hasken wuni ya tafi gaba daya duhun dare ya fara shigowa Allah ya ce wash-shamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi da rana da wata da taurari horarru ne su din amma da izinin Allah da umarnin Allah ala ku saurara ku ji lahul khalqu halitta na Allah wal amru dukkanin al'amari gaba ɗaya mallakar Allah ce tabarakallahu rabbul alamin albarkatun Allah sun yawaita ubangijin talikai saboda haka Allah shine mahalicci shi yake halittan kowa shi yake halittan komai ba tare da ya nemi shawari ko agaji daga wajen wani ba qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah Allah ya ce ka ce da su ku kirayi waɗanda kuke raya cewa su ɗin abokan tarayyar Allah ne duk ku kiraye su amma ku sani la yamlikuna mithqala dharratin fi samawati wala fil ard ba sa iya mallakar daidai da kwayar komayya a sama ko a ƙasa wa ma lahum fihi ma min shirkin sannan ba su da tarayya da Allah a komai a cikin halittar sammai da kasai ba wanda ya tarayya ma Allah da Allah a ciki wa ma lahu minhum min zahir babu wani a cikinsu wadda ya taya Allah ko ya taimaki Allah yin halitta ko halittar wani abu a sama ko a ƙasa wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adhina la Allah ya ce kuma in an tashi kiyama babu wani a cikinsu da ceto ko alfarmarsa za ta yi amfani sai wadda Allah ya ma'izini sai wanda Allah ya ma'izini laka ba wanda ya tarayya da Allah ko ya taimaki Allah wajen halitta Allah shi kadai ya halittansa shi kadai ya halittansa Allah kuma ya ƙalubalanci waɗanda wato suke kiran wani abu koma bayan Allah Allah yana cewa ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'ula ya ku mutane Allah ya ce ga wani misali nan an buga Allah ya ce kowa ya saurara ya ji wannan misali innal ladhina tad'una min dunillah lallai waɗanda kuke kiransu koma bayan Allah nan lan yakhluqu dhubaban Allah ya ce har abada ba su isa su halicci kuda ba wala wujta ma'ulahu ko da kuwa dukansu za su taru su haɗu don su halicci kuda ma'ana ba wai kai mai bautan shehi ka ce ma shehi ya halicci kuda mai bautan gunki ya ce ma gunki ya halicci kuda mai bautan kaza a'a duk wani abin da ake kiran su koma bayan Allah da na wannan da na wannan da na wannan da na wannan duka a zo a haɗa su gaba ɗaya a haɗa su waje ɗaya Allah ya ce su haɗu su yi mitin su taru Allah ya ce ba su isa su halicci kuda guda ɗaya ba su taru akan halittan kuda ɗaya Allah ya ce ba za su iya ba wala wujta ma'ula ba kowa asibiti idan aiki ya gagari likita ɗaya sai a yi gamayyar likitoci ba su zo su taru akan aikin to Allah ya ce in guda ɗaya ba zai iya ba to duk wani abun da aka taɓa bauta masa koma bayan Allah ko ake bauta masa koma bayan Allah Allah ya ce su zo su haɗu su halici kuda Allah ya ce kai ba ma halittar kuda ba wa in yaslubuhumu dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min inda a ce kuda zai lakaci wani abu daga wajensu kana cikin shan mangoronka ko kana cikin shan fura sai kuda ta ya zo ya lakata Allah ya ce ba wanda isa ya kwaci ba wanda isa ya kwaci duk rowanka idan kuda ya zo ya yakaci abin da kake ci ya za ka yi da shi ka yi saka bishe kwato yanzu kuda gashi nan dai ɗan ƙaramin halitta ne amma aka baka kwangilin kamo guda biyar aiki aka baka ka kama kuda guda biyar aiki aka baka hannunka yanzu nan in ka tara kafin hannunka sai ka tara kuda guda ɗari amma Allah ya ce in duk duniya za su haɗu ba su yi su halicci kuda ba Allah ya ce da'ufa talibu wal matlub da'ufa talibu wal matlub me nema da wadda ake nema a wajensa duka sun yi rauni da me bautan da ababen bautan duka sun gaza sun kasa sun yi rauni saboda ka ita duniyar in ka kalle ta gaba ɗaya ita rayuwar duniyar gaba ɗaya zaka ga duk wani abin da wani zai fito da shi na technology da ci gaba to sai ya fara cin moriyar abin da Allah ya halitta tukunna kafin ya samu wannan damar idan ka ɗauki da wutan lantarki da sola da ake amfani da shi duka bai yi amfani ba sai da aka yi mai sai da Allah ya halicci rana sai da Allah ya halicci rana inda Allah zai janye hasken ranansa ka faɗa mun ta ina solan zai aiki ta yi nasu zai aiki inda Allah zai janye ranar ta yi nasu zai aiki wutan lantarki yanzu inda Allah zai kafar da tekunan duniya gaba daya ta yi na za a samu wutan lantarki ashe duk wani abin da za ka samu a duniya wani ya fito da shi na ci gaba yana ganin ya kai ya isa to bai samu wannan damar ba sai da Allah ya yi halittarsa tukunna sai da Allah ya halittansa tukun idan kana ganin mota ce Allah ya baka mota ita kanta motar a baka ita kyauta kafin ka more ta sai ka yi amfani da halittar da Allah ya maka haka ne ko baka ba yanzu Allah ya kwace kafafuwanka in an baka mota amfani mai lata maka amfani mai lata maka to a shi kaga abin da ke so nuna mana a nan shine shi tauhidin rububiyya abin da zaka fahimta shine duniyan gaba ɗaya ka fahimta cewa ita duniyar dukanta ka cokam ɗinta da kai da kake cikin duniyan da duniyan gaba ɗayanta tana hannun Allah ne Allah shine ya samar da ita daga babu kuma shi ke jujjuya ta irin yadda ya ga dama shi ke juya ta irin yadda ya ga dama so duk abin da kaga ya faru a duniyan nan to aikin Allah ne ba wani wanda ya isa ya yi wani tasallufi a cikin duniya in ba da izinin Allah ba sai da izinin Allah ko menene ya faru to ya faru ne da izinin Allah Allah ne ya ga dama ya bashi daman ya faru Allah ne ya ga dama da haka mu kadaita Allah da bauta mu kadaita Allah dama inda matsalar take kamar yadda zamu zo mu ji a gaba shine duka al'umomin duniya kowa ya yarda cewa arzikin nan fa Allah ke bayarwa halittar nan na Allah ne Allah shi ke kashewa shi ke rayarwa amma inda ake samun matsala da mutane shine tunda ka yarda Allah shi kadai ke azurtawa to nemi arzikin a wajen Allah shi kadai ana ake samun matsala ana ake samun matsala kamar yadda Allah yake cewa a qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbiru al-amra Allah yake cewa kace da su wake azulta ku daga sama wake azulta ku daga ƙasa ya saukar da ruwa daga sama ya fidda tsallai daga ƙasa man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wake mallakan ji da gani wa man yukhrijul hayya min al mayyit wane ne yake fidda rayayye daga matacce wa yukhrijul mayyita min al hayy ya fidda matacce daga rayayye wa man yudabbirul amra wake jujjuya al'amuran duniya gaba daya Allah ya ce ko kafirai ne in ka musu wannan tambayar fa sai yaquluna Allah amsan da za su baka shine Allah ne yake yi Allah ya ce faƙul a falatar taƙun ka ce da su to don me ba za ku ji tsoron Allah ku bauta ma Allah shi kaɗai ba in har kun yadda cewa ina ayyukan duka ayyukan Allah ne ba wanda ya isa ya yi in ba Allah ba to don me ba za ku tsaya a wajen Allah shi kaɗai ba me yasa ba za ku koma wajen Allah shi kaɗai ba me yasa saboda haka malam ka ga tauhidin nan wanda fa kullum fa sai mun karanta a sallah kullum yanzu da muka yi sallah anan mun karanta ta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan Allah wani musulmi ne bai haddace wannan ayan ba wani musulmi ne bai haddace wannan ayan ba ina ga dai duk wanda bai haddace wannan ayan ba ya kamata mu toyi musuluncin sa anya ma kuwa yana sallah kowa ya haddace ayan nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in amma mutum zai gama sallah ya karanta iyaka na abudu wa iyaka na sa'in yana fita sai tafi wajen dan duba yana fita sai tafi wajen dan duba ya ce to gafarta malam ni fa na kasa gane me yake damuna duk abin da na bude duk kofar da na bude don in samu arziki arzikin baya samuwa ina ga kamar an samu hannu ne an sa maka hannu wanne daya hagu ko dama wannan irin rashin hankali ne wannan ina hannun yake da aka sa maka cire mana ba shi ne sai ka cire ka huta ba ka gano an sa maka hannu ka yi ka cire shi ka huta ka yadda shi ka yadda kwallon mangoro ka huta da kuda amma ba ka gani kuma wai ka ce an sa maka hannu saboda rashin tauhidi saboda rashin tauhidi eh ko wani yayi aure auren ya zo masa da jarrabawa shikenan sai a ce dama ai mun faɗa maka cewa karka auro wannan matan mai faran kafa ce to in ba in ban da rashin hankali ba irin na bahaushe tsakani da Allah da mai farin kafa da mai bakin kafa wanne yafi kamata ya kusa da arziki ai wannan hanga rashin hankali ne ma irin na bahaushe da rashin lissafi ai ya kamata in kafan ta fara ne to da Allah arziki fari ne ko baki ai ya kamata wanda ya shigo da farin kafa to da arziki ya kamata ya shigo da arziki ya kamata ya shigo kwace maka ya dama mun gaya maka bata da kafan dama to kafafuwan ta ɗayan menene shi ne sunan shi da hagu da me mutai a wajen Allah mutane mutane gaba ɗaya shirka ya cika zukatan mutane gaba ɗaya malam shirka gaba ɗaya ta dabaibaye mutane ta yi ma mutane dabaibaye mun kasa mu nutsu mu tsaya a wajen Allah subhanahu wataala saboda haka mu tsaya a wajen Allah Allah shi ke azultawa in har ka yadda cewa Allah shi ke azultawa to fabtahu inda Allahir rizq ka nemi arzikin a wajen Allah shi kadai shi kadai eh kar wani ya baka tsoro duk wani wanda zai baka tsoro akan azultawa to ka fara tambayin shi tukunna kai da kace kai ne mai azultawa ko kuma in mun samu matsala da kai zan shiga damuwa arzikina zai lalace sai ka tambaye shi ka ce da shi kana zuwa sama ne in baya zuwa sama to bai san arzikinka ba don Allah ya ce wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun arzikinku da abin da ake alƙawalta muku yana sama da kashe duk wanda baya zuwa sama to bai kamata ka yi tsammani yana da tadabburi cikin arzikinka ba bai kamata ba eh saboda haka da ya ce ai kai ba za ka je ko'ina ba ba za ka matsa ko'ina ba ba za ka ci gaba ba a rayuwa sai ka ce to da Allah ɗan haura sama mu gani mule sama mu gani in dai ba zai iya haurawa sama ba to ƙarya yake bai san arzikinka ba dan Allah ya tabbatar maka cewa arzikinka yana sama Allah shi ke saukar maka kuma yadda ya ga dama Allah shi ke saukar maka yadda ya ga dama ai Allah ka samu wanye lafiya Allah ka ba mu ikon gane ka a matsayinka na abin bauta mu tsaya a wajenka Allah ka tsare mu daga shirka ka tabbatar da mu akan tauhidi ka tabbatar da mu akan aqida ingantacciya kai mana albarka baki daya abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada inda muka yi kure Allah ka yafe mana sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته